بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم أشعر بها يوم شاد يرجع وطن بلغي ذات جراح النبي صلى الله عليه وسلم تجهود بريق دوس بثلاثين دقيقة ashirin daya ɗari na zamanin da hudu insha Allah a cikin karatunmu na na a cikin karatunmu na isiya muna cikin albabu sani babi na takwas shine akan wato babin aure ya za mu tashi inda malamin ke cewa wal awwalu lahu arkanun arba'a na farko yana da rukunai guda hudu wato na farko daga ne na farko daga ne na na farkon ne in yake na farko da alamar cewa kenan akwai abubuwa guda biyu ko uku ko hudu ko makamantar su menene na farkon na'am na farko yana da rukunai guda hudu na farko na ne a ba rukuni ne a ba zancen rukunai ake magana ba na farko yana da rukunai guda hudu na farko din nan da shi ne aure to na farko a ne na'am a an ce yana da rukunai guda uku rukunai aure kuma a ce yana da rukunai aure guda uku mun ce baya halatta a baya halatta ga namiji wato a ya ya sadu da mace sai ga ɗayan abu guda biyu na farkon su aure na biyun su mulkul yamin mallakar mallakar kuyanga to shi ne al'awwal na farko wa'annan abubuwan guda biyu da shi ne ake hana sama mutum ya sadu da mace shi ne aure yana da kunne guda hudu yana da muhimmanci zaton magabata koyaushe suna son ya ka rinka tunanin abin da kake wato kana komawa kana muraja'ar abu domin ya zama to ka samu cikakkiyar fahimta ingantacciyar fahimta na wato abubuwa domin ta tasalsuli aka kawo na na tunani to a asali bai halatta wata alaƙa ta kasance tsakanin namiji da mace ba wanda yake zai kai ya zuwa ga samun biyan bukata na saduwa illa da ɗayan abubuwa guda biyu kuma ya kawo aya ta alkur'an da take nuna wannan wacce ce wannan aya ya kawo aya والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم مأسوم كما وأن بسيكي سوما تسألي ور فرج سنين وكما تسألي ور شعوة سنين إلا على أزواجهم في جماعة ينسي إن تتعيد كثير أبن بيكي حالة تواجهنا أو ما ملكت أيمانهم هو أبن دا أنه أن ينسي كملكة وتسوني في ينجيب كملكيش بسيكي to shi ne yake na farko ne wanda yake halarta wannan alaƙar shi ne aure yana da rukunai guda uku to shi yanzu za mu shiga cikin rukunan aure ya kan kai yake mata annisa'u lahu arba'atu arkan sai yake kokarin wasu maka a cikin littafin bai ya ko ka fahimci maganar ta al'awar na farko wato daga cikin rukunan nan guda hudu alwali shi ne wali wani kamar yadda ma'anarsa a lura shi ne jikinta wanda yake kusantar abu hada ya yi hada wannan yana bin wannan wanda ke babu wani abu a tsakani shi ne wani an ce ma wani wani saboda wata suna tare da juna wajen soyayya da taimako da ɗaukar nauyin juna to alwali shi ne wato majibincin lamari sharafi ne da sharafi ne rukuni ne a cikin aure idan aka ce rukuni shi ne abin da yake idan babu shi babu abin da aka ce babu wannan abin in aka ce abu rukunin ka kamar yanzu kamar yanzu ka ga kabbara harama rukuni ce ta sallah idan babu kabbara harama babu sallah to haka nan wani yake a wajen aure rukuni ne idan babu wani babu aure shi yasa sai malam yake fala yasihhu al-aqdu bidunihi dan haka al-aqdu kulla aure baya inganta bidunihi ba tare da wani ba dole sai da wani sannan aure zai kullu abinda ake nufi kuma da wani a nan wajen shine waliyin mace waliyin mace ake nufi ba waliyin namiji ba domin shi namiji waliyin kansa ne amma mace ce dole sai da wani me da shi a kan cewa wannan rukuni ne dalilan suna da yawa wanda suka fi kowanne faraha duk da yake malamai sukan fara da kawo wato in aka ce za a kawo dalilai in akwai a na qur'ani sai a fara da na qur'ani sannan a kawo na sunna to amma dalilin sunna ya fi bayyana don haka za mu fara kaddamar da dalilin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Aisha ummul mu'minin wanda yake na cikin Tirmidhi da Abu Dawud da Ibn Majah yake ayyu mamra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikahuha batil fanikahuha batil fanikahuha batil فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له wani hadisi ne ingantacce a cikin sunan tirmidhi da sunan abu dawud da sunan ibn maja aisha ummul mu'minin ta rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wata mace da kai aure ba tare da izinin waliyinta ba auren ta batacce ne auren ta batacce ne auren ta batacce ne idan mijin ya sadu da ita to ta ci sadaki saboda abin da ya halatta na farjinta idan kuma suka yi saɓani waliyai din suka yi saɓani tsakanin wannan yake ni ne zan aura wannan yake ni ne zan aura wasu wannan yake ba zan aura ba ita kuma take a aura mata suka yi saɓani tsakanin da waliyanta to fa sultanu waliyyu man la waliya lahu sultani sarki shugaban musulmi sai ya zama shi ne waliyyin wanda ba ta da wali to kun ga wata jalala abinda wannan hadisin yake nunawa a bayyane annabi sallallahu alaihi wasallam yace dukkan mutum da ke aure ba tare da izinin waliyin da ba auren ta fatacce ne abin da ake fatacce kuwa shine kishiyar abin da yake ingantacce asiha aka fi kishiyar ta wa al-islam inganci kishiyar ta shine baki ya ta abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace fatacce ne ya nuna kan cewar samun takwa sharadi ne da inganci da kuma wannan dalili ne sarihi akan cewa waliyin sharadi ne da ingancin aure kuma haka dalika a hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda shi ma yana cikin sunan Tirmidhi da sunan Abu Dawud Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la nikaha illa bi wali babu aure sai da wali in aka ce la nikaha babu aure abinda ake nufi aure da shari'a ta inganta shi babu shi saboda za a iya yin auren ba tare da wani da ya zama ko an yi aure to an yi aure a sura amma a hakika a shari'a babu aure to wanda yake ma'anar lalita a sunan shi ne babu aure ingantacce a cikin shari'a sai da wani to kun ga wajen waɗannan hadisai ne sarihai da suke nuna haka alƙur'ani ma ya nuna cewa sai da wani ne ake yin aure akwai ayoyi guda biyu da malamai suke kafa hujja da su aya ta farko shi ne faɗin Allah ta'ala wala kan a ولا تلكم المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا wannan ayar nan bangaren ayar wala tunkihul mushrikin hatta yu'minu kada ku aura ma mushrikai mata kada ku aura ma mushrikai aure har su yi imani kaga ba ce sai aka ce kada kowanne ku aura wa mushrikai aure dan an kaha aurarwa ne wanda yana kwanciya mace ba ta aurar da ita ake yi kenan inda ku aurar da ita ake yi ana nufin wani yanka kada ta aurar da ita ba wanda yake mushriki ba musulmi ba wanda wannan aya sun nuna kan cewa wani shi ne yake aurarwa ba ba shi take aurar da kanta haka dalika Allah ta'ala yake وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إذا كنت ما تعرفون suka yi suka cika hujjar su to kada ku hana su yi aure kada kada ku ana su auri mazajen idan suka daidaita tsakanin su da abin da yake sananne a cikin shari'a kaga da aka ce kada ku hana su kowanne wanda ne kan ce kenan wa sai da izini sai da izini wali sannan mace za ta yi aure don haka aka ce kada idan mace ta yadda tana so ta yi aure to kai wali kada ka hana ta idan da kamar a ce wali ba shi da ikon hana ta ba za a ce kada ya hana ta ba da sai a ce kai a idan kuka tashi yin aure ku je ku yi auren amma sai aka ce mai wanne kada ku halar wannan ayar ta sauka akan makul ibnu yasar ne makul ibnu yasar ya aurar da kanwarsa da dan babban sai ya sake ta da ya sake ta ta gama idda bai dawo ba sai wani zai yana neman ta shi kuma mijinta na farko ya dawo su a mayar da aure kuma tana so shi kuma ma haka yana ganin bai ce ta masa da zai tafi masa zai tafi yar uwarsa inda yar uwarsa ce ita ma inda ɗan uwar ɗan uwan juna ne ɗan wato an ɗan annin su ne ɗan babban su ne kuma da aka sai ta aura masa da shi kuma ita kuma tana so ta koma gidan mijinta sai an wannan ayar ta sauka cewa kada su halarta to wanda ya nuna cewa kenan sai da wani mutum yin aure sai sa aka ce wani ta bai hana a bar wancinsa da kai aure idan a ta daidaita tsakaninta da wanda za ta aura da haka aure dole sai da wani wannan shi ne masabar jama'irin malamai akwai daga cikin malamai waɗanda suka saba shi ne imam abu hanifa shi ya shahara da cewar wannan ba sharafi ba ne ga mace wadda take baliga wadda take kuma ta san wato maslahar kanta za ta iya aurenta ba tare da wani ya ɗaura masa aure ba amma ayar da take a a fanki horon da ibn ahli inna awon nan bayi fanki horon da ibn ahli inna wa asu hunna ujura hunna bil ma'ruf muhsanatin ghayra musafihatin wajen bayi ne sai ba ka kafa hujja da wannan ba ba a kafa hujja da wannan ayar wajen wali saboda wannan ayar akan bayi ta sauka su ka dama ita baiwa dole sun da mallakar sayyidin ta ce dole sai da izinin sa zai iya aurar da ita a duk imamu abu hanifa duk imamu abu hanifa yace Allah madaukakin sarki ya ce فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترابوا بينهم بالمعروف كتب على su auri mazajen su aka dangana auren gare su su mata aka ce kada ku hana mata su auri mazajen su idan suka bi idan suka so idan suka yarda da juna wannan ayar da jahil ta kafa hujja da ita wajen cewar su da wani ake aure shi ma kuma ibrahim abu ba halima da ita kafa hujja cewa babu ba su da wani za a aure ba domin ce Allah Allah ta yarda da ku hana su su auri mazajen su zai ce an ce su auri mazajen su kada ku hana su auri mazajen su saboda haka ko zuwa ake magana ana nufin ko musulmi al'ummar musulmi kada ku hana su ba wani ya ake nufi saboda haka ko da wani ne za su iya yin aure suka ce kuma siyasi a kan ciniki yanzu mace idan za ta yi ciniki in za ta yi ciniki sai a ce sai da izinin yaminsa tana da gidanta za ta sayar da shi za ta iya sayar da gidanta idan ta so ta nemi ra'ayin waliyinta wannan mustahabi ne amma ba sharadi bane cewa sai da izinin sa sannan ciki zai kullu to haka dalika da kuma da ta iya kulla a kaji a kan kanta da wani ta kulla a kan dukiyarta ba tare da izinin waliyinta to amma malamai suka ce musu wannan siyasin da kuka yi shine wanda ake ce masa fasidul ittida sai da yi siyasi da mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan mutum da ke aure ba tare da izinin waliyinta ba auren da ba ta ce za ka kawo wani siyasi yaji ana kawo shi idan babu nafsi amma daga nafsi ya zo sai a haɗe hankali ya kuma fahimtar da suke sha'awar fahimta ce a wato ratattiya daga daidai inda fahimta ce da ta saba zahirin alkur'ani sahihiyar magana dai shi ne abinda jumhurin malamai suka tafi a kai a kan cewar dole sai da waliyi sannan mace za ta aure domin mace sau da yawa za ta iya tasirantuwa da da wato da abin da ya karanta ya karfafa zuwa gare shi ba tare da zurfin tunani ba idan mutum ya zo a idan mutum ya zo ya masa tsari rafi wanda ya sai ke da shi ki ai ya ce ma kaza ne ai ya ce ma kaza ne ba tare da sai bincike ba kuma sai bincike an faɗa sai ce a'a to ai shi ba haka yake ba ai ni ba haka yake mun ba ni ba haka na san shi ba ana gaya mata amma ba za ta gaba saboda soyayya ta makantar da shi wani yana yawan faruwa ga maza ga mata to da ka hikimar shi saboda haka saboda tsare mutuncin mace da tsare a martabarta da darajarta daga sharrin waɗanda suke a turare da kuma wanda ba su dace ba sai ta sai aka sharɗanta wani domin wani zai amfani da tunaninsa zai amfani da abin da ya san shi ne maslaha da ita kanta a bar wani cinsa da kuma dukkan sauran ɗan uwanta wajen aure saboda aure yana kulla alaƙa zai haɗa nasaba zai haɗa sha'anin gado zai haɗa sha'anin muharraman duk wannan da aure ana samun wannan don haka shari'a sai ta yi kiyasi kan a tabbatar da kan cewa ba za a yi shi ba sai da abin da zai tabbatar da maslaha da kuma zai kawar da barna to saboda haka shigar da waliyi a ciki tsari ne da tabbatar da maslaha da kuma rashin barin al'amari a hannun wanda suke a wato hukuncinsa ba abin amincewa ba ne inda mutum a nan wajen ba a amince mata wajen hukuncinta saboda akwai son rai son rai yana tasiri a kanta wajen abin da za ta yi hukunci a gare shi wannan sa ɗaya daga cikin wato wannan sa daga cikin dalilan da malamai suka ambata bayan hujja ta alkur'ani da hadisi sannan kuma sai da hujja ta hankali a ta duba ya zuwa ga maslaha wani sarrafa kuma wani ne shiro to shi kansa wani ne ana shaddanta sarrafai a kansa ba ko wane ne zai zama ba kuwa ko da yana kan cewa kinan ba kowa ne zai zama cewa wani ba wajen aure dole sai ya cika sarrafai to ga sarrafan malam zai ambace su yace min ha min ha tifafu dinai daga cikin sharafai wato daidaituwar addinai daidaituwar addini ya zama to daya wala yuzu bil kafir al muslima kafiri ba zai aurar da musulma ba wala al muslim al kafira musulmina ba zai aurar da kafira ba illa an takuna amatahu sai dai idan ku yanga take aw ma aqatahu ko kuma bai wata wanda ya yanga ta fa innahu yuzawwijuha to anan wajen musulmi zai iya aurar da ita wato sharadin wani dole addini ya zama to daya saboda Allah ta'ala ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mu'minai maza da mu'minai mata sashen soyayyen sashi ne makonin wannan ayar shi ne kan cewa mu'minai ba waliyan kafirai ba ne kuma Allah ta'ala ya ce wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd kafirai su waliyan juna ne wanda ya nuna kan cewa babu wani tsakanin musulmi da kafiri kafirai su za su zama kawaliyan juna haka musulmi za su zama kawaliyan juna don haka idan mace ta musulunta haka za a daura mata aure idan ta kafiri ba zai zama kawaliyan ta saboda ba su da miki a tsakani Allah ya yanke wannan alaƙar ta wani inda sharafin wani ci su zama ko imani ya a zama ko wato addini ya zama ɗaya kamar yadda Allah ta'ala ya ce mumine wato a waliyan juna ne إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وكما كانت آية والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا آه والذين والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. أولئك هم المؤمنون حقا. to waɗannan alaƙar wani a sashen ku shi ne imani yayin da addini ya saba ba za su zamanto a sun daidaituwar a wato kafiri ya zamanto wani ga mace wadda take mumina ba wadda ta musulunta ne ya zamanto wani a kan wani musulmi ya zamanto wani idan a cikin ɗan uwanta akwai musulmi shi sai ya zamanto wani idan ba ba cikin zanguwarka to sai a kai wajen alkali a kai wajen a hukuma alkali sai zama kowanne ne wannan musulmin kafira haka musulmi da ke aurar da ba zai zama kowanne ne kafira ba kamar a mutum ne musulmi amma a cikin ɗan uwansa akwai wata take ba musulma ba aka zo za a yi mata aure aka ce shi ne zai zama kowanne idan bai zama kowanne da za a tafi suka nemi san wani ɗan uwan wani wani kafirin irinta shi ya aura shi ya aura mata amma musulmi da ke aura ma kafira aure ba saboda Allah ya yanke wilaya nan wajen gaban su malamai suna cewar musulmi zai iya aura ma kafira zai iya aurar da kafira saboda a shi ne a sama tsakanin kafira da kafiri ya aurar da musulma domin kafiri ya aurar da musulma ya zama to shi ne a sama kenan shi ne waliyi kuma Allah ta'ala ya ce wa lam yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al-mu'minina sabila Allah baya sanya wato tafarkin rinjaye da kafirai a kan musulmi to da ka kafiri ba zai zama to a kan musulma ba amma musulmi zai zama to a kan kafira ya aurar da ita saboda ne saboda shi shi ne yafi aminci tunda abinda ake nunawa ake nuna a cikin yammaci amana shi zai fi aminci wajen lura da maslahata da haka zai iya aurar da ita wannan magana waɗansu malamai ne wanda kuma hatta hatta ma suke suka suke suke ƙarfafa wannan magana wasu zai idan muka tsaya muka duba cewa Allah maka kusa sarki ya yanke wani tsakanin musulmi da kafiri yana nuna kanta wannan ba za su yi ba in kafira ce su je kafirai su ta aura maka domin ɗaya daga cikin abin da ma daga cikin illar wannan za ta rinka ganin kan cewa duk da yake ita ta kira din ce har yanzu dai an sa ana alaka tare da ita alhali ko yayin da ta kafirta ta zama duka kira ba ta ba ta musulunta ba me ya alaka me ne abin da zai hana har ai mata wani gata na a ce a tsare mutuncinta abin da babban gata da za a yi mata ta musulunta to tun da ku ta tsaya kan ba za ta musulunta ba abin da zai ce sojar da ita don saboda ta yi aure ai wannan ma bai sai abin da zai sojar da ita saboda ta yi kafirta to ba ka san ya ci gaba ya tafi can ba za a ci za a ɗaura masa ba za a ci za a ɗaura masa Allah ya riga ya yi ta alaƙa da shi Allah ya raba gado wacce ba za su gaji juna ba waɗanda suke sun yi saɓani a cikin addini ba za su gaji juna ba to haka dalika ma wajen aure ba za su gaji zaman ta yin juna wajen aure ba wanda ke wannan shi ne matsalar jumhurin malamai cewa sharafin yanzu dole su zama tukan cewar addini ɗaya ne. Da ma idan addini ya saba kama alal misali yahudawa a da yahudu ne wani ne ba na fari ya ce a bar wani ce to yahudu ne zaman tuwa wani da da na fari ya eh ba ne mu da yahudu ne sai to abin da ke kawo wannan abin da malamai ke kawo wannan mas'alar saboda ta kan musulunci ya yi shekaru masu dama akwai a ƙarƙashin sa abin da ake ce masa fasiran amana ahlul dhimma mutu a kirista wanda suke a cikin akwai nasara da yahudawa su zai wannan kasanta su kuma ko a yanzu din ne ma zai iya faruwa a kawo ma alƙali a kawo ma alƙali hukunci alal misali waɗansu ce su ko su ta miki shari'a a kotun alƙali mace ce ta ji an aurar da ita wanda ya aurar da ita da yahudi ne amma ita kirista ce amma shi na bai gudun bai aure da dan uwan ta amma akwai wani dan uwan na ta wanda kirista ne shi kirista ya je ya kara ya ce ga shi wani bai gudu ya je aure da a yar uwata ina so a ɓata wannan auren a kan yanda ganin ko ni ne wani to a nan wajen in aka yi alƙali in aka yi alƙali hukunci zai hukunci da shari'ar Allah ne to shi fa za a ga malamai suke bincika wannan matsalar to dai irin wannan tafaru ne yaya za a yi za a ce alin kitabi dukkanin su ɗaya ne wanda ke wannan shi ne zaɓi ne wannan shi ne shi ne zaɓi ne wallazi na kafaru ba abu ma'auliya uba abu kuma Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya uba abu sakin yahudu da nasara wal yawta su ne saboda haka za su iya su su je su a yahudu zai iya zaman towa waliyu da nasara haka nasara za ta zaman towa zai iya zaman towa waliyu da da yahudiya amma dai tsakanin musulmi babu wannan to amma an yi tsokaciya shi yanzu akwai hal akwai lokacin da musulmi zai iya aurar da zai iya zaman cewa wali ya aurar da kafira shine idan kafira ta zama to kuyangar ta ce inda kuyangar ta ce mallakar ta ce wani ba zai iya aurar da ita ba dole sai dai shi da duk da yake ba musulma ba ce zai iya aurar da ita saboda anan saboda mallakar ta ce haka dalika ko ya a ya aika ta amma shi ne ya aika ta saboda ta zama su maulanta to a nan wajen shi ma maula shi ne yake da haƙƙi ya aurar da wadda take a wadda take intacce a wadda take a bar yanka da ita a bar gasawarsa wani ruwa daga cikin sharaɗin alfurriya wato kasancewar wani ya zama ɗa ba bawa ba فالعبد باوى والمكاتب ده المكاتب المكاتب شيني باوى ده تقورا متى كتابة abin da ake nufin kitaba shi ne a yi lissafin abin da zai rinka biya duk wata ko duk shekara har ya farki kansa a ce kimarka kimarka a a alal misali a ce kimarka miliyan daya duk wata ka rinka kawo dubu ɗari saboda ka cikin wata goma ta zama ko yantarki to wannan har yanzu bawa ne to amma bautarsa tun da an ba shi damar ya zama tota shi ne yadda ake masa yana da ɓangare na yanci sha'ida tilfuriya shi ne yadda ake ce ma almukata to almukata wani bawa ne irin wannan wanda yake yana da ko da ya biya abin da ya rage masa na wata ɗaya ne kawai ya biya har yanzu har yanzu yana nan a bawa wal mudabbar da wanda yake almudabbar shi ne bawa wanda aka yantar da shi bayan mutuwar mabu'a a sayyadinsa shi ne mai bawa ya ce idan na mutu to bawa na wani yantacce ne don haka ba za a ci gadonsa ba to wannan shi ake ce ma almudabbar wato ya zama to yantacce bayan mutuwarsa bayan mutuwar sayyadinsa wal mu'taqu ba'dahu da wanda aka yantar da sashensa da aka yantar da ɓangare nasa kamar alal misali bawa ne tsakanin mutane biyu ko mutane uku mutane ne a suka ci gado da aka tashi rabon gado sai aka haɗa yan uwa guda uku aka ce ku ga baki ku kun yi musaraka a cikin wannan bawa sai dai daga cikin su ce ni bangare na na yan tashi to da ka kashi ɗaya cikin uku na wannan bawan ya zama cikin yan tashi kashi biyu cikin uku kuma har yanzu yana nan bauta to wannan shi ne ake cewa al-mutaqu ba'duhu yusufu ma aqaduhu ana fata auren da suka auren da suka daura domin dukkanin su ba su da cikakken yanci darasin wani ne zama su ne cikakken yanci saboda idan ba su da cikakken yanci wanda yake da iko a kansa zai iya sanya shi ne abin da yake ba shi ne maslaha da abar aurenwa ko da ya ce kuwa to sai dai wajen iya malamai sun yi sakali waɗansu suna ganin mutum zai iya aurar da bawa wajen yadda zai iya jikintar haƙƙin aurarwa kamar yadda yake matsala abinda ibn ta ishaq islam ibn taymiya ya rinjayar da shi amma zahirin abin da yake a nan abin da malam ya faɗa kuma wanda ke zahirin masabar malik mutlaqan ne bawa ba zai aurar da ɗansa ba wala ɗan uwarsa wala wata wadda suka kusa da alaƙa da shi ba zai iya zama cewa wani ba saboda wanda yake mai mallaka da mai iko a kansa zai iya tilasta shi ya yi abu zai iya tilasta shi ya abin da yake ba shi ne maslahar ita a bar aurarwa ba kamar wanda ya je yana neman ta ba shi ne maslaha ba amma saboda ya je ya yi rasawa wajen wajen a wajen sayyadin sai sayyadin ya amfani da ikon da yake da shi a kan bawan da zai zama to wani kan cewa ga abin da za ta sai da wannan ka je ka aura ka je ka auren ko da ku a cikin auren babu maslaha bai kawar da ake aurarwa idan haka sai malam ya faɗi cewar idan suka ɗaura aure yusafu ana ɓata wannan ma aka yusafu ma a faduhu ana warware wannan auren da suka kulla walau ba a da koli ko da ku bayan an tare ko da bayan an tare ba wai ana ba a kusan aure ana ɓata shi akwai wanda ake ɓata shi kafin bayan an taura amma kafin a shiga kafin a tare in an tare sai a ce tafi kenan a tsani shiga akwai kuma wanda ake bata shi sabbin dubun ne ba a gani in aka ce walau ba da dukul ya nuna kan cewa in ba da dukul in kabla dukul ne ma min ba da ba da aula in aka ce a ƙata aure bayan an riga an tsari to in ba a tsari ba kamin ba da aula a ƙata shi yake wala al'amaru bil masufi amma za a bata sadaki idan har an riga an tsari da ita idan har mutum ya sadu da ita sai a bata sadakin ta amma a bata aure sannan sai a je za za in aka bata auren za ta yi idda idan ta yi idda daga baya sai a cike su duk kawo wa dudu wanda yake ba ba wa bai sake ɗora musu auren sai a sake ɗora auren daga bayan ta iya bayan ta gama idda domin da sharafin biyu kenan ko a sharafin nawa kenan biyu muka ko uku ta kwakwai da kuma alƙurriya ومنها عند بعضهم أن يكون غير مولى غير مولى عليه daga ciki a wajen waɗansu daga cikin malamai kuma kada ya zama to wanda ake da wani wanda ake da wani yanki a kansa wanda shi kansa yana buƙatar ya zama a samu wani a kansa an fahimci wannan wato ma'ana kamar wanda yake faɗi wawa wanda aka hana shi alƙalin wannan duk wanda ya mu'amala da shi mu'amalarsa wato a sai an tsaya an duba idan ya ba ka kyauta ba za a kyautar ba za ka tabbata ba sai su kula wani ya tabbatar da ita idan ya je cinikin ba zai tabbata ba sai wani ya tabbatar da saboda ba shi da cikakken hankali nasa da wani wataran wataran ya zama zama a wani masallaci a an sha ruwa sun irin mutane irin masu zuwa su bara a madina ne ya yana yin bara sai a taimaka masa sai wani tsoho ko wani kiku dan kamata dan kamata su je kiku ya tashi ya dauko zai ba su sadaka sai ya dauko kudin tafiya ɗari biyar yan ɗari biyar ya dama mai bara sadaka ai ya bara yana karɓar ɗari biyar bai kira ma ya karɓi na sauran mutane ba sai kawai ya ɗauki da kai sai ta waje fita suka yi ce zo zo zo zo yanzu yake nawa ya baka yake a ai ya bani yake nawa ya baka yake ai ya bani yake sai ka nuna mu da ya nuna masa sai nuna sai ga ɗari biyar yake sai baka da hankali a ce kana kana bara nawa ake baka riyal biyar riyal goma amma kai ko riyal biyar ɗari biyar a baka ka san kake an yi wannan yake kawo ya yi karfi sai ɗauko riyal goma ba shi fita yake ya dubu sosai ya dubu sosai to kaga wannan saboda ba su cikakken a ba su da cikakken basira a kan al'amuran to ba rashidi ba ne ba rashidi ba ne shi ne waɗansu malamai suke ce ma wannan shi ne ake ce masa an rushi wato zaman to rashidi wato wanda yake ne wato ingantaccen tunani wajen abin da yake da tabbatar da maslaha to kuma anan waɗansu suna ƙanye da yi rasa da sata ya zama to ne ingantaccen tunani ne wajen sanin abin wajen wajen wajen sanin a wato ɗabi'ar maza sai da abin da ake nema kenan a nan ba wai sanin kasuwa ba ake so wani zai zama ya san kasuwa amma kuma bai saba da hulɗa da mutane ba don haka a sharari zai iya zuwa ya je ya aro ya je ya aro kayan mutane kin ya zo don ya rubuta mutane shi kuma sai ya yi bincike ba sai kawai su shi kenan a je a aure daga baya zai sanya ɗan uwansa a cikin kansa to shi yasa aka ce daga cikin sharaɗin kada ya zama to shi ma kansa wanda yake karkashin kulawar wani ne shi ne aka fitar da asafir a nan wajen wanda yake safiri ko kuma wanda yake yaro karami wanda yake yaro shi ma da shi ma yaro kaga akwai wani ke a kansa da haka yaro da zai zama towa wa a a wani ba wa an yakuna adla daga cikin sharfan kuma ya zamanto adali daga cikin sharfan aure waliyin din ya zamanto adali abinda ake nufi da adali shine madaidaici wanda yake baya bin son zuciya kuma a shari'a an aka ce adali abinda ake nufi da adali shine wanda yake sharfai guda uku sharfi na farko baya kaba'ir baya kaba'ir zunub ma'ana baya nan da manyan zunubai irin sata karya cin naman mutane shan giya zina a cuta algus wajen ciniki duk wannan ka ba irin zunubi ba yawa na uku baya shuɗewa a kan ƙanana ba wai baya yin ƙananan zunubai ba amma yana tsantseni da in ya yi ƙananan zunuban baya ci gaba da yi yana da wato yana baro yana dawowa na uku yana barin abin dukkan abin da zai da dukkan abin da zai ba zai fitar da mutuncinsa yana barin sa abin da zai fitar da mutuncinsa shi kuma yana ana komawa zuwa ga al'ada ne abin da ya zubar da mutunci yana komawa ga al'adar ya danganta ga al'adar mutane ya danganta kuma ga lokaci yanzu a da a wani a da idan aka ga mutum yana cin abinci a kasuwa sai ga wannan ba adadi ba amma yanzu dan an je mutum an je an ga mutum yana cin abinci a restaurant a gidan cin abinci sai a ce ba adadi ba ya zubar da mutuncinsa saboda al'adar yanzu ta canza kamar wani ne a akwai wani malami da yake karanta da fitowar malikiya a Misra sai wani daga cikin abokanmu sai ya gaishe a Madina yana zaune a cikin ɗakin abinci yana son abinci yanzu wannan malami da na kai shi babban malami a Misra sun ne Misrawa malam ba su da sanin abin da abin da ya tsara mutum sai ga yana son abinci a maba to kaga wannan shi a garin ka zubar da mutunci ne amma a cikin wannan ba zubar da mutunci ba ne inda al'adar ta canza a inda yake da kuma lokacin yanzu a da a ƙasar saudiya idan mutum bai yi sallah ba idan mutum aka kama shi wato in aka ɗan idan ke za a yanda suke yin aka sallah asuba a dukkan ruwa akwai rijista da za a rinka kiran suna a ce wane yake hajar wane hajar wane hajar in aka ruwan in aka ruwan kun aka ji ba a cikin mutum ba a cikin rijista da sai a je a ce lafiya an aka ga lafiya nan bai zo ba sai a ce to a a a kiya maka gargadi idan ya haka hakkan uku bai zo sallah asuba ba sunan sai sai bai amsa rijista ba da sai a ce su tsakiyar kasuwa tsakiyar kasuwar garin sai a cire masa wannan wannan a makawuyar wannan makawiyar kufra sai a cire masa ake tafi gida in aka haka wannan an zubar masa da mutunci kenan kwata kwata an mai da shi wulakan sai an zubar masa da mutunci yau ga shi yana tafiya babu kufra a kanka makawiyar sai aka cire ba hula ba ba hula ba to a da kenan amma a yanzu kuwa sai kuma sai ya yawa ba ma babu makawiyar ba kuma hula a kanka ko ba za ka ciyar nan zubar da mutunci amma kuma da za a ce malami ne haka ya ce wannan malamin hanya ko lafiya ta gefe daga gaba an da zuwa masa kwaya ne a cikin a cikin kudin zaki to saboda haka abu a shahi daga cikin sharadan azumi ya zama to yana barin abin da zai fitar da mutuncinsa domin wanda yake gudun abin da zai fitar da mutuncinsa to shine min babu aula zai guji mutum kamar ya kokin Allah jalla wa ala amma wanda bai damu ba ya fitar da mutuncinsa sai ba zai damu bai ya fita iyakokin Allah wannan shi ne mai kimta yake cewa al'adu man ya tsali bul kaba'ira wa ya tafi fil abla bis sara'ir wa ma uziha wa huwa fil iyani ya fita fi muru'atil insani da tara wa'annan sharuɗai a cikin baitin nan guda biyu to sharaɗin yamini ya zama to adil a wannan shi ne mutum da mun kuwa wani a a idan wajen shaida an kusa da mutum mai shaida sai wanda aka yarda da shi wanda kuma aka yarda da shi shi ne adali wa an shigo da wani adalin yankin ku kafa shaidu na abota adalci guda biyu to tun da an ce shaidu su zama to masu adalci kuma Allah ya ce min man tarbayna min ash-shuhada daga cikin da kuke yarda daga cikin masu shaida wanda ake yarda da su a wajen shaida kuwa shi ne shahidai adalci da masu adalci to idan a wajen shaida wanda yake cikin kiyaye haƙƙi an kyautanta adalci domin ba da aula a wajen wani shin a wani wanda ke so tabbatar da ya kiyaye haƙƙi a kyautanta wani wato adalci sai dalilin da yasa malamai suka kyautanta adalci saboda suka ce fasiki ba abin amincewa ba ne a addininsa don haka ba za a amintar da shi ba a tsare haƙƙin wanda suke karkashinsa tunda ba amintar da shi akan tsare haƙƙin Allah ba min ba da auna ba zai tsara hakkin bayan Allah ba wanda bai tsara iya wanda bai tsara haƙƙin Allah ba to ba zai iya tsara haƙƙin bayan Allah ba da haka suka ce adalci adala sharaɗi ne na wanda zai zama to wani to amma yanzu idan aka ce yanzu mutumin da ya taɓa ji ba sau ɗaya hukuncin adala ya fi a kan to idan aka ce in wannan musamman yanzu a cikin daga cikin waɗansu malamai sun kawo wannan kalin shi ne kan cewa a mazhabar abu a mazhabar al'imamu ahmad wanda yake aka je mu ya aikata kabara saboda haka fasu ne ita wata kila sai ka samu duk ɗaukowar wanda za su a ɗaurin auren duk ɗaurin da baki da za su ba a zo da jini sai da haka kenan yayin da ya auren in aka ɗaura auren auren da ya kenan saboda babu in babu jini na ga babu adala a cikin wannan to shi yasa sai waɗansu malamai suke cewa a'a wani da ake nufi a nan wajen al'adancin da ake nufi a nan wajen adalcin amana wato zaman to amintacce ne wajen tsare haƙƙin ita wadda za a aura wato ba wanda zai so zai haƙƙin ta bane don an misali za a ga wani mutum bai kula da addini yadda ya kamata ba amma wajen wajen sha'anin ƴaƴansa baya ba ba ba ko ne ko ne rashin abin da ko ne tsananin talaucinsa daga zarar ya samu hankalin sai na kan ƴaƴansa yana son makarantar su yi ko ya san kutawa yake ya tabbatar su je makaranta ko kutawa yake ya tabbatar ya je kawo musu abin da za su in ya yi tafiya daga ya tafiya zai tabbatar ya yi shekarun da zai kula da yaran kuma kullum da bincike shi ya halin ke ciki to wanda yake da irin wannan sifar ko da yana tozarsa bangaren addini amma yana da wannan amanar ta ai ka za a ce ba zai iya wani a kan wanda yake ɗasta ba ko ɗan uwarsa ita aka fita saboda haka sai inda malamai suka ce abinda ake nufi da al'adala a nan wajen adala suke kowa ya zuwa ga amana shi yasa ma nan malam ta ce wal masduru abin da yake masduru a mas'aba wato wanda ake fatawa da shi annal fisqa la yaqlubu al wilaya fasikanci baya baya hana wani baya hana sifar wani wa inna ma yaqta'u fi kamal al aqdi duna sihhatihi yana yin suka ne akan cikar auren cikar daura auren ba a cikin ingancinsa ba wato inda za a samu wanda yake adali kammalalle to wannan auren ya fi cika amma ba wai bai inganta ba saboda haka sharadi ne na kamala ba sharadi ne na inganci ba wa ya kudu tafiru hurra'ayi ala ibnatihi bi idni waliyyi wanda yake tafiru wato shine wanda a tafiru shine wanda ke ba cikakken hankali wawa kafin mu je wannan bari mu mu tsare matsalar al'adala din nan to kun ga wannan kun ga akwai koyi su ke nan dangane da adala waɗanda suka ce adala sharafi da inganci saboda haka idan fasiki ya aurar wanda yake ba ya adali ba fasiki in ya in ya je ya daura aure to shi ne mai bayar da aure din auren bai ba saboda haka sai a warware aure inda bi sai idda daga baya sai a je a nemo adali da zai daura in aka bincika adali ba a same shi ba kuma ba sai a cikin yan babu adali ya za a yi da sai a tafi wajen alƙali sai wajen alƙali dama sharafi alƙali ya zama to adali ya rubuta dariya sharafin alƙali a shari'a ya zama to adali inda sai dama an ke zama to adali ballanta shi kansa alƙali to amma yanzu ta ga a cikin sharafin alƙali ba a duba wannan daga dukkan za a samu kuma a jarabawa za ku kafin a san da mutum alƙali sai an yi bincike sai an yi bincike ko yi sanin binciken mutum ba kamar yadda ake faɗa ban an cewa ne yaya adali ne za ki iya ainihin mutumin kirki ne yana zuwa ɗaurin aure yana zuwa suna yawanci abin da ake kenan wajen faɗan adali da kuma ga yadda adali yake a cikin shari'a don haka ne ma a da ba kowa ne yake hukunci da adalci a kan mutum ba akwai al-mu'addilun wanda har har albashi ake biyan masu tabbatar da adala ga mutane waɗanda yake sun sun iya binciken mutane idan aka kawo shaida alƙali shi zai shi zai kirawo yake ku zo me yake sani akan wannan saboda sun san abu sun san mutane kuma sun san irin sifar da ake nunawa sun san irin sifar da ake aunawa da ake nema a wajen wanda zai zama to adali da kaune na biyu kuma shi ne waɗanda suka ce a'a ita adala shari'i ce ta kamala ba tare da ta inganci ba abinda dai ake nema adalar da take tabbatar da amana wato abinda zai tabbatar da ami da amana wajen kiyaye maslahar islamiyya da za a aura ma aure da za a aure da ita in aka samu wannan shi kenan in aka samu tsari akan hakin hawa wannan tabi'a wani ibad madalla da samu wannan yake wa ya tabi tafiru bil ra'yi ala ibnatihi bi idni waliyyi a wato wanda yake attafi wanda yake wato wawa zurra'ayi wanda yake amma kuma akwai yana da addini don ba za a ce na tafi ko mai ra'ayi ba domin mai ra'ayi wanda yake mai basira ke don bai tunani ba ga wannan akwai tabaru ba ba zai zama ko mutum wawa ba kuma a ce masa zurra'ayi zurra'ayi shi ne wanda yake mai zurfin tunani wanda yake mai sanin abin da yake ya kamata to kawai ta wanda yake wawa birni ba za a tabbata da wannan sifa ba to da haka shi yasa ake yin ta aka tawilin da dake abin da ake nufi da ra'ayi din ai a da a duddini na abucin addini to zai iya aurar da ƙasa da izinin waliyyi amma da izinin waliyyinsa yana da ɗa amma kuma Allah ya ci wato dole wasu ana samun irin wa'annan mutane to shi ba zai iya ba zai iya da ba zai iya auren da yarsa ba sai wanda yake waliyinsa shi kansa yanzu yanzu ba a yin wannan amma a da za a ga idan wanda suke da irin wannan sifa to alƙali shi zai daga waliyi a kansa yake to wani ga waliyinsa kada wani ya buɗa da shi sai da izinin waliyinsa in ya ba da kyauta kyautar ba za a tabbatar da ita ba sai wani ya saya yarda idan ya yi ciniki cinikin da zai kullu ba sai wani ya saya yarda to idan ya zo aure ma zai yi auren da yarsa amma sai idan wani ya saya ba shi izini in wani ya ba shi izini ba idan aka ɗaura auren to wannan auren wani ya zai iya fata shi a'a ban yadda ba samun masa wani miji wani ha daga cikin sharaɗan sharaɗan ne نعم كرتون وال كرتون دادن abin da kanya wannan tambayar ke nan sai kada ku ɗauka shartan wani a hadin da ake nufi a nufi shartan wani shartan wani daga alguno bali wato mutum ya zama to bali yaro da zai zama to wani ba wal aqli da hankali ba wakaci da zai zama wani ba wato kuriya da mazakuta namiji mace ba za ta zama to wani ba والمرأة بجي لا يجوز عقدها على نفسها بايع حلفتها تطور أولي أتكنتا ولا على غيرها بايع حلفتها تطور أولي جوانيتا ثلاثة أولي أولي إذا أن سيئتا إذن أجزائي سيئنا تتزمن في وكية لأولا دوتن ثم رأيي ثم تا أتي على المثال مثل ميامتي أما تي وكية تي وكذا تنظر أقلاب آئين سيئتي غريبوتا saboda ya yaba da addininsa da kulawarsa to kun da ita kun da take wasiya ita za a zo da izinin ta za a yi aure amma ba za ta iya bayar da aure ba sai dai ta wace ta wani ta ce wani ta aurar da wannan yarinya da take karkashi na amma ita ba za ta zai ita ce waliya ba ta a wata ta bayar da ita sai ta wace ta wani ya zama to shine waliyi saboda sharadin waliji dole ya zama to namiji saboda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi la nikaha illa bi wali wali yake wali ko wannan sifa ce ta al-mudakkar namiji yake fal mar'atu la yajuzu aqdaha ala nafsi amma ta ba ta aurar da ba ta da halatta ta aura ta yi aure da sarka ba wala ala ghayriha ba ta aure da wani ita ba za ta aura ba ta ce shi ai shi ne ita a yanzu ta riga ta ta yi aure ta yi aure ta yi aure ne kuma yanzu ta ce wani ya ɗora maka aure su ce aiki ke na aji a'a su ce ta ya ɗora aure su ta aurar da kan ba ta ce haka ba kamar yadda abu hurera ya ruwaito ya ruwaito marfu'an amma a sahih qawlin abu hurairah ne mawqufan ya fa inna zaniya hiya lati tuzawwiju nafsaha majina ta yi take ne aurar da kanta domin ɗaya daga cikin abin da ke bambanta aure da zina ke mace sai dai a aure a wannan ta su za ta aurar da ita ba ita ta aurar da kanta ba ولها أن تسيد لمن يأتي ولها أن تسيد لمن يأتي لها من الرجال في تزويج نفسها وفي أمتها السن والمعتقة ولها أن تسيد wato tana da haƙƙi za ta iya halatta a gare ta ta wakilta wato ta ba da izini liman ya ce da laha minar rijali da wanda zai tsaira mata auren daga cikin maza sai ta zuwa ji nafsiha wajen auren da kanta sai ta ce to wanda ka ɗaura ta ɗaura mun aure wa sai a nafiha alƙin da kuma wajen auren da baiwarta kuyan gasta wadda take ke ni wadda take wato ta tantattar kuyan gashi wadda ba ta yantar da ita ba ta yantar da sashen ta tana da kiyanga tun da ƙarƙashin da take ba za ta ba wanda yake da wani ci a kanta yake da wani ci a kan wannan kiyanga amma ba za ta yi auren da ita ba sai ta ga sai ta umarci daga cikin maza wanda yake auren wanda shi ne yake bayar da auren da yake to ka je ka auren da wannan kiyangar tawa wannan ta ka haka zalika da kiyangar da yake yan kanta wa man hiya fi sa'iha da kuma duk mutum da suke gargashin wasucinsa wanda aka mai da ita wasiyya a karfa aka ce ita ce wasiyyarsa shine kawai misalin da na kawo dan uwa yace ƴaƴansa bayan mutuwar sa zama to gargashin kulawar yar uwarsa yace ita ce wasiyya ita yayi wasuci da ita wato ya kanta ya ta kula da su to ƴaƴa mata ɗin sun aka tashi auren da su sai ta sai ta sai ta nemi namiji wanda ke shine ne ɗaura mata aure wanda ke waliyin ta kenan sai ta umarce shi kan cewa ya aurar da waɗannan waɗanda ke ƙarƙashin kulawar ta ƙarƙashin wakilcin sa waɗannan su ne sharɗan walici sai sun fita sannan aure a sannan rukuni na farko na aure ya shiga idan babu shi babu aure don haka auren da aka yi babu waliyi ana kasar shi قبل الدخول وبعده sai dai idan an dole an hayayyafa to a nan wajen sai a kyale a nan wajen sai a kyale amma idan dai ko da bayan an tare in dai ba lokaci ne ya tsawo ba da har an hayayyafa to ba a ba ta auren ta amma in ya dade an riga an hayayyafa da za a zo kuma a ce a to ai wannan aure da aka yi shi an yi shi babu wani yanzu dole haka sai a warware aure to su kuma yaran in aka ce an waye da aure ta ce su kuma yaran kuma yaya suke to ba a yin haka saboda mafsadar da ke saboda kada a ƙara barna a kan barna ba a ƙara barna a kan barna auren da yake an yi ba a yi saɓani a kan ɓacin da shi ne ake warware komai tsawon lokaci kamar auren mutu'a shi komai tsawon lokaci idan aka yi rusa shi zai ko mutum ya aure mace a tabiyar yana da amata hudu kuma ya aure tabiyar ko ban haye ya fata ake dole wannan aure da aka ce ne ita tabiyar amma wanda yake ana sakani akan inganta ta ko rashin ingancin ta in dai ke sakani akan wannan matsalar sakani ne mai rauni ma'ana waɗanda suka saba na cewa wani ba sharafi bane ko ne ba su da karfi mai rauni ne to amma saboda ganin kan cewar akwai wannan sakanin shi yasa ba a idan ya tsawo idan ya zama tukan cewa ya tsawaita ba a bata shi sai a bar shi a tafi a haka saboda a karnar da ke cikin bata shi din bayan wannan tsawon lokaci rukuni na farko kenan mu ci gaba a rukunin tsari rukuni na biyu a sadar rukuni na biyu shine sadaki a sadar shi ne abin da ake ba wa mace yayin ɗora aure anda wanda Allah madaukakin sarki kira shi saduqat wa atun nisaa saduqatihinna nihla kuma ana ce masa al-mahar dukkanin sa ma'ana shi ne abin da ake ba mu mace a wanda za a halatta auren da shi to shi ma rukuni rukuni ne na aure don haka bai halatta a bai halatta a aure babu shi ba tunda Allah ta'ala ya yi umarni da shi Allah ya ce wa asu nisa a sadaqati inna nihla ku ba ma mata sadakinsu misla kyauta kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam da wata mace ta zo ta bijirar da kanta cewa tana son cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aure ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kaga kai ya kalle ta ya kura mata ido sannan ya sunkar da kanka ita ga annabi sallallahu alaihi wa sallam bai hukunci akan ta da kowa ba sai ta zauna sai wani mutum da ya ga ta gabe tana da rasu ya rasu Allah in ba ta da bukata ne ina da bukata ni ina da bukata sai ta ce me kake da shi bai za ka bata kaga wanda ya nuna kan cewa sarrafi ne inda ya tunda ya yana da bukata inda ba sarrafi ba ne sai ya sai ya bada wani abu ba bai ce masa je nemi wani abu ba sai ki ba shi da wani abu illa wannan zai kan da yake tare da shi to in ka bata kai ne za ka samu in ka daura ba ka da shi in kai ka daura ba ka da shi sai za ka je ka ka je ka nemo wani abu yake walau haɗin ta nufi walau hata mai hadi zai ka nemo ko da wato zobe ne na na ƙarfi na bakin ƙarfi ya je gida ya bincika ba da komai ya dawo yake wallahi rasulullah bai samu komai ba na komai yake a sanna aka min alquran me ka haddace na alquran yake yana da sura da kaza da kaza yake to sawwatuka bima ma'aka min alquran na auren mata ita da abin da take da shi na alkur'ani ma'ana da da abin da take da shi na alkur'ani za ka koya mata wanda ne kan tsada ki da zaman ta manfa'a ta ga sai na aura mata ita da sadaki shi ne sadaki shi ne wannan abin da take da shi na ilimin alkur'ani ka koya mata wanda daga wannan ne malamai suke cewa sadaki da zaman ta dukiya ko manfa'a wato shi ne abin da yake ake yin tijara ake kulla tijara a kansa yake fala ya kusa nikahu bi dinihi aure baya inganta ba tare da sadaki ba wa huwa rubu dinari min al-zahab shine rubu dinari na dinari a na dinariya rubu ad-dinar kashi sai cikin hudu kenan ad-dinar a shine wato silai na dinariya wanda nauyin kowane ɗaya daga ciki nauyin su kamar da malamai suke kiyasi shi ne gram hudu da ɗigo a da ɗigo ashirin da biyar gram hudu da ɗigo ashirin da biyar shi ne nauyin dinari da dinar saboda haka rubutunsa sai ya zama rubutunsa sai ya zama to gram ɗaya da sifili shida da sifili wato sannan shida da ashirin da biyar sifili da shida da ashirin da biyar kenan shi ne nauyin sa gram ɗaya shi ne rabo dinar kuma yanzu mun san yanzu gram za ka ji gram ɗin gwal ana suna sanarwa a kasuwanni yadda ake sai da shi a kasuwar rini yadda ake sai da shi a kasuwar a camp na alhazai in ce wani lokaci da naira dubu takwas da dari biyar ina da takwas ɗari biyar ne rubin dinar shi ne wannan kusan naira dubu takwas da ɗari da wajen da da kai shi ne rubin dinar rubin dinar shi ne akallan sadaki aw salatati darahim min al-fidda ko kuma dirhami uku na azurfa aw ma huwa qimatu ahadihima min al-ghurub ko abin da yake kimar ɗaya daga cikin su na daga wato abubuwan amfani na daga wato abin da yake kimar ta kimar wannan a rubu'in dinari ko kuma dirhami uku na azurfa to abin da yake dace da wannan kimarsa na daga al'uru sauran abubuwa na wato arziki wanda ake ce masa wato kayayyaki waɗanda suke ake iya ɗaukar su ba waɗanda suke tabbatattu ba ba kamar gida ba da fili da sauransu a'a kamar tufafi kamar ababen kamar abun hawa kamar ababen amfanin gida duk waɗannan sa daga cikin al'urud da ake faɗa don ba za ta iya shiga ciki za ta iya shiga ciki to al'urud wannan shi wato wanda ya nuna kan cewa kenan yana da abin da yake yana da abin da yake mafi karanci yana da abin da yake yana da abin da yake mafi karanci a mazhabar malik sun kayyace shi kamar yadda yake a mazhabar imamu shafi'i babu nassi akan menene akallan sadaki babu nafi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma wannan mutum ya ji in in kalli walau khataman min hadid ku ji ku nemo ko da tsawanya daya ta karfe tsawanya karfe ba su da kima ta wani abin a zo a gani wanda wani ya ɗaya da cikin dalilan da ake kafawa da kanta babu a sallansa to shi ma imamu malik da aka ce ne ya hujjarsa a kan wannan sai yake to na duba na gani a cikin shari'a an sanya wanda ya yi sata idan abin da ya sata ya kai rubutun dinari ko hannu guda uku za a yanke hannunsa yanke hannu kuwa an halatta takwas cikinsa saboda abin da ya yi na ɗaukar na ɗaukar rubin dinari bisa sata don haka abin da zai halatta wa mace gabar jikinta shi ne farjinta yayin da aka yi aure shi ne rubin dinari da aka ce ta'arrafta ya aba abdullahi ta zama ɗan iraq kuma ta yi kiyasi na lissafin su da irin wannan kiyasin ba sai ka ce yau ka zama ɗan iraq domin ina alaƙar shi ne suka ce ina alaƙa abinda ake azaba da shi ake nukoba da shi da abinda ake kuma farinci da shi aure wajen karama ne wajen farinci ne aka halatta farjinta shi ko wannan nukoba ake masa ya aka halatta hannunsa ya ga ya kamanta wannan tare da wannan shi ne aka ce ta arabta ya aza abdullahi a shayi domin yana yi da kanta gaskiya matsadar imamu malik ba ta da ƙarfi a wannan babu na cewa akwai akallan sadaki kuma da cewa ga shirgo ordinary ne saboda babu lafi kuma kiyasi kiyasi ne da kuma malamai suke suka a kansa saboda ba za ka iya za ka kiyasin aure da sata ba babu su ɗaya don kiyasi ana kamanta abubuwa da suke kama da juna ne to wannan yana ɗaya da su a kiyasi shaba ko da su ba za ka rasa hujjar malaman malikiya ba malaman malikiya za su yi mutum maliku a nan wajen za su zo su yi masa intisari a kan abin da ya faɗa amma a shahid a nan wajen shi ne kan cewa zahirin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana karfafa karfafa da sauran malamai da cewar ba a kayyade a kallon sadaki ba a kayyade a kallon sadaki duk abin da yake da amfani ko mun san tantarsa in ba ta yarda da shi za a bata kuma sadaki a a sadaki haƙƙi ne na mace amma ba za ta iya cewar ta yi tanazuli a kansa ba da ke ba za ta ba ta bukata saboda akwai haƙƙin Allah a ciki amma bayan an ɗaura auren za ta iya dawo maka da ciki na ba ta za ta iya dawo maka da ciki na ba ta amma da sai a yi aure da sharafin ba za a ba da sadaki ba ko kuma kamar yadda ake yi da kuma sai an ba ta yarinya sadaka babu sadaki da wannan aure bai inganta ba don an babu rukuni an saba umarnin Allah akwai haƙƙin Allah a ciki ba zai haƙƙin ta bane. inda ba jinin su biya a ɗaura aure ga sadakin na baya da an ce an ce da sadaki a an an ce da sadaki shi kenan ba rigima ai rigima ma ce babu sadaki a ce an bayar da ita babu sadaki wa huwa haqqun lillahi ta'ala wa lil adami shi ta ce lalin wace shi sadaki haƙƙi ne na Allah ta'ala wa lil adami da kuma haƙƙi ga dan adam haƙƙin mutum to haka in ta ce ita ta yace to Allah kuma bai yafa masa hakkin ba inda ya shi ne yake a baya saboda ka akwai hakkin Allah a ciki fa haqqul lahi thalathatu dirahim hakkin Allah dirhami uku shine a kallon sadaki wato akwai abin da yake hakkin Allah dole dole sai hakkin Allah a nan wajen wa ma da ala dalika haqqun lil mar'a abin da kuma yake tare akan wannan hakki ne na mace فلو رضيت بإسقاطه جملة لم يجوز لها. ده متذاكر كده في ده يا فسدات كده bai halatta a gare ta ba wala ha an kuskuta ma za da ala rubu dinar amma za ta iya yana gare ta ya halatta a gare ta to ya ce abin da yake sama da wato rubu dinar sama da abin da yake shine a kallon sadaki a martaba wa akthar sadaqi la hadda la mafi yawan sadaki kuwa babu haddi gare shi babu iyaka babu iyaka ga mafi haddi mafi yawan sa dalili kuwa shine shine ijma'in sahabbai na farko ne kuma alqur'ani yace wa atin liqa'a sadaqatu hunna mihla ku ba mata sadaqar da wato a sadaqin su kyauta wanda take da yawa kyauta mai girma ita ce annihla kyauta wacce take mai girma kuma da ijma'in sahabbai domin sai ibn Umar ya je ya hakan min bari yace kada ku rika wato a yawan fasadakin mata na duba annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake yawa abin da abin da yake bayarwa da yawan sadakin da yake ba ma matansa dirhami ɗari biyar na haka duk wanda zai ba da sadaki kada ya fara a sama da dirhami ɗari biyar sai kuma ta fita shi duk ya amiran mu'minin na karanta alqur'ani Allah ya ce wa atin nisaa sadqa wa atikum ihdahunna qintaran kun ba ma ɗaya daga cikin su dukiya ne yawa Allah ya ce ya qintar alqintar shine a dukiya ne yawa wanda ake kaddara kowane ɗaya daga cikin da yawa da girman dukan uku to Allah ya ce kun ba ma ɗaya su dukiya ne yawa wanda ya nuna kan cewar sadaki in aka bayar da shi duk Allah ya ambaci an bayar da shi ne dukiya mai yawan gaske sai kuma ka zo ka sa iyaka yace ya ubar kowa ma ya fi tafi sanin addini hatta hatta tsohuwa ma ta fi tafi sanin addini sai ce ku tsani ko wato kuma yadda jazincin da sai na ubar ne ya zuwa ga abin da yake daidai a cikin littafin Allah waya da cikin tawali'un fa radiyallahu anhu akan nan da da zuwa ce a mu za a yi muhasaba mu yi magana kan nan wata mace da ta ce za ta yi mana abin nan a cikin masallaci yake yake ku tsale ya bincin Umar ku koma ya ga littafin Allah to kun ga wannan shine kun ga ba wanda ya isa a cikin sahabbai wannan sun zama so kamar ijma'i ne na sahabbai cewa kenan cewa sun yadda ba za a sanya masa daki filin ba babu iyaka sai dai ana so a sauƙaƙa shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mutum ya kafa albarka ita ce yadda take mafi sauki wajen wahala wajen wahalarsa wajen sadakin da aka baya idan mutum ya bawa da sadaki dan kankani ya ga duk wannan abin da kawai ya bayar kenan amma ga shi mace ta zo wato aka kawo masa mace ta zo ta ba da kanta gaba ki daya rayuwarta karkashin ta akan ba wani abu da ya tashi kara ya karya ba ita ne ganin girmanta da da karamarsa idan na kirki ne idan na kirki ne amma wani kuma idan ya sha wahala da kullum ya kalli ta ya rika tsanin bashi zuci kullum ya kalli ta ya rika tsanin bashi cikin zuci wa khairu umuri bi alfatuha annabi sallallahu alaihi wasallam wasu yawan sadakin da ke ba ma matansa dirhami ɗari biyar dirhami ɗari biyar shi ne misalin zakka sau biyu da rabi misalin zakka sau biyu da rabi idan yanzu misali mu ɗauka kan cewar dubu ɗari takwas ne misali saboda haka dirhami ɗari biyar zai zama to miliyan biyu ke nan na naira miliyan biyu na naira domin misali dubu ɗari takwas in muka ɗauka misali dubu ɗari takwas ne misali kuma dirham ne ɗari biyu kenan ko ba haka ba dirham ne ɗari biyu shine misali a azurfa dirham ne ɗari biyu shine misali to a dirham ne ɗari biyar kun ga zaman ko a dirham ne ɗari idan dirham ne ɗari biyu shine dubu ɗari takwas dirham ne ɗari biyar zai zama to miliyan biyu kenan ko ba haka ba masu lissafi yawwa miliyan biyu kenan saboda haka ma duk abin da za a ce har wato an wato an bada sada an bada misali har sau biyu ya nuna kan cewa an san kima yin shi sadaki Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka aka tambayi Aisha aka an tambaye ta nawa ne sadakin Muhammad sallallahu alaihi wasallam da matan sa yake take isna ashara uqiyatun wa wa nash isna ashara uqiya kowace uqiya al-uqiya ita ce dirhami 40 dirhami arba'in ko goma sha biyu dirhami ɗari ɗari hudu da tamanin nis kuma shi ne nis nisful ukiya rabul ukiya dirhami ashirin ka haɗa shi tare da ɗari hudu da tamanin ɗari biyar ke shi ne misalin shi ne sadakin annabi sallallahu alaihi wasallam da matansa to in kai in kai lissafin in kana so ka kai kimar ta a naira yanzu ɗari miliyan miliyan biyu ke idan ka duk mutumin da ya bada sadaki na miliyan biyu har sai ya yi tunani kafin ya ce zai kai in in ya san cewa ba ba ba kudi za a yi ba a dawo masa da zaki ba eh da karamin karfi a a ai ba an ce wannan shine sadakin ba a abin sallallahu alaihi wasallam wasu kake ka samu ko da dinari na da zai eh haka ne ai sai da cewa ai dama abin dubawa in yi zo mutumin kirki ne shine dai abin du kuma dama wannan shi sa aka kawo wani ne saboda wani ne sai za su tsaya su duba su tabbatar da cewa mutumin mutumin arziki ne mutumin arziki ne wanda aka yarda da ima da addininsa da amanarsa domin sharaɗai guda biyu kenan sharaɗi na farko wani sharaɗi na biyu sadaki sauran sharaɗai guda biyu insha Allah su za mu yi a darasin mu mai zuwa bi idnillahi ta'ala وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
الله